بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الفصل الثامن عشر فصلي نقوم شا تقوس وفاؤه جكا القولين شاء النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أهده يكما ككاوان ركا القولين شاء النبي عليه الصلاة والسلام وأما خلقه أما أبيئة النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء جكين جكاوا وحسن الأهد لككاوان تني wasilatul rahimi kama ana cewa fulanin husnul ahad in can da kun zama da mutum kun yi sanayya kun yi zaman arziki da shi ko an rabu har abada ka rika bibiya shi kada ya zama na kamance da shi kai ya zama na kaman ko kuma ya rasu ya kasance kamanta da shi shine husnul ahad yusilatu rahimu da sadar da zumunta fa haddasan alqadi abu amir muhammad bin isma'il bi qira'ati alaihi قال حدثنا أبو بكر بن أبو بكر محمد بن محمد حدثنا أبو إسحاق الحبال حدثنا أبو محمد بن النحاس حدثنا بن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن سنان حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل أنا عبد الكريم إبراهيم بن طهمان وند عبد الجبار يتشكى أشكين سهيل وقال أنا عبد الكريم بن عبد الله بن شيق أنا أبيه أنا عبد الله أنا أبي الخمسماء قال يكي تيا بايعة النبي صلى الله عليه وسلم حمسان يكيسو نايما النبى عليه, عليه الصلاة والسلام مبايعة نامش مبايعة ببيع قبل أن يبعث ببيع da ciniki kahin a bashi manzanci wa baqiyat lahu baqiya aka samu wani saura yayi saura akan shi fawa'atuhu ana atihu biha fi makani sai nan mishi alƙawali zan zo a gurin gurin shi fanasitu gurin alƙawarin da muka yi ciniki fanasitu sai na manta sun mazakartu ba da salasin sai na tuna bayan kwana uku faji'itu sai na zo fa'iza fi makani sai gashi yana gurin faƙala sai ce ya fatan ya kai sar mai lakar da shakakta alayya ka tsananta mun ana hahuna munzu salasin an ta zurka ina nan zamar kwana uku ina jiran ka amma wannan bai inganta ba mai da inganci don saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kwana uku a guri ɗaya tsayewa yake ba sahabbai jami'i wake ba sahabbai sallah da gidan shi da iyalan shi da duka ya bar haƙƙinsu saboda cika ma wannan alƙawarin da ya yi kusan zai zama na suka ne ma kun yi alƙawari da mutum ka taho ka yi tsaye har kwana uku shi bai taho ba kenan lamurranka da ibada ka duk ka bar su saboda cika wannan alƙawarin nashi malamai sun yi nuni cewa bai inganta ba daga anas allah yarda shi yake cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam za bi hadiya annabi ya kasance in an zo mishi da wata kyauta sai ce izhabu biha ila baiti fulana ku je da wannan kyautar zuwa gidan wanci fa inna ha kana sadiqa li khadija kawa ce ta khadija inna ha kana tuhibbu khadija ta kasance tana son khadija kaga duk da khadija ta rasu batana amma alƙawa ya rike mata alƙawarin har ƙawayenta yana kula da su an amso daga aisha ba sabanin abin da muke a yau yanzu mu yau aka ce mutum matar shi ta rasu yana tamma has a uban ma ya mance har ma aiwan abin da yake musu na alheri wallahi yau da gobe yau da gobe sai kaga har su da su wani baya ma san bacewa alaka ta taba hada su in ba wani wanda ya san sirrin abin ba in dai aka da farko harko baya mance amma da an ɗau dogon lokaci zaka gani ba ita ba faminta da mutane yan uwan duka zaga kowa to wannan shine ake ce ma rishin husnul ahad kyakkyawan abin daga Aisha take cewa ma girtu al mar'atin ban taba kishi ga wata mace ma girtu ala Khadija kamar da nake kishi kan Khadija lima kuntu asma'uhu yadhkuruha dan yadda naji annabi yana ta ambatanta wa in kana yazbahu sha ya kasance yana yanka dabba wa yudiha ila khala'ilaha sai tura akai a rarraba akai ma wannan abukanta kaga ba wai dan gidan shi ba kawai a yanka a kakkasa a raba a kai ma kawayen Khadija ya ce wasu azanat alaihi uktuha farataha ilaiha yal uwarta ta shi ta yi nemi izini a gare shi annabi alaihi salatu wassalam yayi farin ciki sosai wa dakhalat alaihi imra'a sai wata mace ta shigo fa hashala hawa ahsana su'ala anha ya sakan mata huska kuma ya kyautata tambaya gare ta falan ma kharajat yayin da ta huta kala sai ce inna ha kanat atina ayyam khadija wannan mace ta kasance tana zo mana lokacin da muna tare da khadija shi yasa nake sakan mata huska yace wa unna husn al ahad min al iman kyakkyawan tuni yana daga cikin imani kakkamance wanda aka yi alaka da kyakkyawan zama na arziki zama na mutunci to har abada kakkamance da mutunan ga wasafahu ba'aduhum wasu sun siffanta shi fa qala ke cakana yusul zawi rahimihi ya kasance yana sadar da ma'abuta zumuncin shi min gairar an yu'thirahum ala man huwa afdalu minhum ba tare kuma da ya fifita su ba akan sama da wanda suke hisu farala duk yadda yake kyautata ma ya fami kin shi annabi alaihi salatu wassalam amma kuma an je babu na addini mun ga ai abubakar ke kaddamawa to wannan shine yana sadar musu da zumuncin sa amma ba ithar kin su ba yake akan masu farala cikin sahabban shi wa qala yake cewa inna ali bani fulan laysi lubi awliya iyalan gidan wani ba mutane na bane ghaira anna lahum rahimun kaga ba saboda rashin imani wai ba iyalai na bane yace gaira anna lahum rahiman sabul luhabi bilaliya sai dai suna da zumunci wanda zan jika shi da jikawar shi ma'ana zan sadar da zumuncin duk da cewa ba ba auliya kina ba wa qad salla alaihi salatu wassalam bi umama ibnati ibnatihi annabi sallallahu alaihi yayi sallah da umama binta zainab ya diye shi zainab ya hamiluha ala atiki yana dauke da ita a bisa kafada shi fa iza sajada wada'aha idan yayi sujada sai ya aje to iza qama hamala in ya tashi ya dauke ta mun ganshi a bukhari wani abi qatada amso daga abi qatada yace wafada wafdul lin najashi wasu yan yake wata tawaga wasu gungu na najashi sun zo kenan an ce alwafar dai kamar da muka taba hada shine jama'a kamar su wafadu abul qais jama'a ce gungu ne na jama'a wanda shugaba ya tura ba a kiran su wafa da sai in sun kasance daga kibar hukuma ta hada su ta aika kamar yadda sai da yawo ta hado su sai janar sai janar ba ban janar wa yake abdulsalam to wanne a ce musu wafadu wafadu tunubu kenan a ce wafadu ne na nawa ne ya ce faƙaran annabi sallallahu alaihi ya khadumuhum sai annabi sallallahu alaihi ya tashi yana musu hidima faƙala lahu sai suka ce mishi nakfika zan mu wadatar maka ya ma'aikin Allah faƙala sai ce innahum kanu li ashabina mukrimina sun kasance masu karamta sahabbaina kaga yadda sahabban annabi sallallahu alaihi in sun tahi ƙasan najashi yake tsaya ya kula da su ya mutunta su to da suka zo annabi ya gashi da kanshi zai tashi musu hidima wannan zai sa su ji daɗi wa inni uhibbu an ukafi ahum ni kuma nake zo da karan kaina in rama musu wannan abin da suke na alheri in ce walan ma ji abi ukhtihi min rada'ati shayma yayin da aka zo da kaga yana cikin girmama bako da ya san cewa ka mushi ka mutunta shi ba in yi so ba ka beka mishi tabarma ka ce ka yara ku kai mishi ruwa ko da kana da yara sun kai goma wanda za su kai to mutuntawa da karramawa ka ɗauka kai da kanka ka je ka kai mishi zai san cewa ka mutunta shi walan ma ji abi ukhtihi min rada'a da aka zo da yal uwashi ta shayarwa shaima'u fi sabaya hawazin daga cikin kamamun bayu na hawazin wa ta'arrafat lahu ta mushi sanar sananniya ta ce ni ce wance ni ce wance ya ce ba sa ɗalahari da a huye huddo mayahin shi shin huda mata kaga mayahin shi ya huddo shin huda wa kala ya ce in ahabbta aqamti indi mukarrama muhabba in kina so ki tsaya a waje na ki zamna kina abun karamtawa kuma abun so aw mata'atiki ko kuma in jiyar in baki kaya na jin daɗi wa raja'ati ila qaumiki ki koma zuwa ga wannan mutanenki ma'ana in miki goma ta arziki ki koma faktarat qaumaha sai ta zaɓi cewa gida za ta koma saboda mutum da gida ya saba da gida yana da wuya ya hasa ko mutum gidansu garin su ƙauye ne inda ya saba da zaman nan to ya cire ya bar shi koma wani guri da zama aiki ne me yasa ma almaskan ake ce mishi gida ake ce mishi almaskan li anna al insani yaskunu ilai mutum cikin shi ne yake samun nutsuwa aka kira shi daga almaskan an kira shi da addar kuma li anna al insani yaduru alai ya gida addaru dan mutum duk inda zai kewayo komawa zai aka kira shi da addar waƙala abu tufail abu tufail yake cewa ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam ana gulamun na ga manzon Allah sa annabi sallallahu alaihi wasallam ni ina yaro iz aqbalat imra'atun sai wata mace ta fuskanto ta zo hatta da natminu sai ta zo kusa da shi fa basada da harida a wishin huda mata mayahin shi fajar sa ta ta zamna qultu sai nace man hazihi wace ce wannan qalu suka ce ummuhu mina ummuhu allati arda'atu ai ma'aishe shi ce wadda ta shayar da shi to kaga haka ake son girmama manya da girmama tsahi da lattijawa wa an amr ibn sa'ib daga amr ibn sa'ib nan gurin a sharhi ya ce zahirin magana halimatu sa'adiya ce halimatu sa'adiya ce dan an ce wajen mace takwas ta sayar da shi haka nan akwai suwai ba ga bayani nan daidai kawo an amr ibn sa'ib anna rasulullah kana jalisan annabi sallallahu ya kasance a zamanai yawan wata rana fa aqbala abuhu min arda'a sai ma'aikin shi na shayarwa ya fuskanto fa wada alahu ba'du sawbihi sai shin huda mishi wani bangare na tawashi faƙa'a da alai sai ya zamana a kai summa aqbalat ummuhu sannan sai ma'ahiyar shi ta fuskanto fa wada alaha shiqqa sobi ya shinhuda mata tsagen tuhashi mi janibi al-akhar daga bangare guda fa jalasat alai ta zamna akai kamar babu tabarma haka da tausai shinhuda mishi mayahi kuma shi kuma da yazo shinhuda mishi wannan ba a fin huda mata wannan bangare na tuhashi kenan babbar tuhaci summa aqbala akhuhu min arda sannan dan uwan shi na sharwa ya zo fa qama sallallahu fa ajlasahu bayna yadi annabi sallallahu alaihi ya tashi ya zama na shi a gaban shi wa kana ba'su ila suwai ba maulati abi lahab muridatu bi silatin wa kiswa ya kasance annabi sallallahu alaihi yana aika ma suwai ba wannan suwai ba maula ce bayyantaccen baiwa ce ta abu lahab yana aika mata abin ita wadda ta shayar da shi da sadarwa da zumunci da kuma tuhahi ya yi tuhahi ya ɗauka ya aika mata falan ma mata sa'ala yadda ta mutu sai ya yi tambaya man baƙi min karabace hawaye saura daga cikin danginta faƙila aka ce la ahada babu wanda ya saura da su babu su ya ce in na kala ta silo rahim wa fi hadisi khadija a cikin hadisin khadija annaha qalat lahu tace mishi abshir kai farin tare fa wallahi la yahzunka Allahu abadan har abada Allah ba zai kunyata ka ba innaka latasilu rahim kai kana sadar da zumunta wa tahmilul kalla kana daukan nauyin mai nauyi wa taksibul ma'dum kana ba da tsoruci ga wanda bai da shi wa taqridefa kana abin nan ba da gara ga baki wa tu'inu ala nawa'ibil haqq kana taimakawa a cikin duk wasu musibu na gaskiya in sun taso duk wani abin da zai taso ake bukatar kamawa ko lokacin jahiliya to annabi yana gaba gaba wanda zai kama da duk abin da Allah ya sauƙaƙe mishi haka wajen sadar da zumunci wannan ai sa'a ma